أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ لنا بهذا المحضر ولتعطف بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بايا haka masu kallon mu da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan halka mai albarka da take halka ta goma sha uku a cikin silsilar kafa akhbari za mu tashi yau a cikin fara'idus salati wato farillai na sallah malin ita fara'idu salati kun san su farillan sallah ku ji da kyau daga cikin su akwai niyyatu salatil muayyanati niyyar sallar da aka ayyana za a yi sallar da aka ayyana za a yi kenan mutum ya zo kawai ya ɗauri niyyar yin sallah kawai ni kawai na tashin sallar farilla bai wadatar ba sallar farillar wacce ta asuba ko ta azhar ko ta la'asar ko ta magriba ko ta isha'i ko ta juma'a dole sai ka ayyana wace sallar ce wannan amma nan niyya ba yana nufin kuma na yi niyyar yin sallar magaribar ranar alhamis na yi niyyar yin sallar isha'in ranar alhamis a'a hatta furtata maganganu ne masu kauri masu faɗi sosai tsakanin malamai an yi ta maganganu ma akan shi kan shi furtawar me matsayin shi wasu sun tafi akan cewa ba buƙatar furtawa hasali ma furtawar laifi ne wasu sun tafi cewa ba buƙatar furtawa amma yan furtan babu laifi wasu kuma suka ce a'a akwai waɗanda suke mutane ne a kusan kamar amawa mayyaze wasu da lamarin addini yana da sauƙi ba wato baya da baya da zurfi sosai to su wannan ana buƙatar a rika ɗaura musu ayyuka da lafazi wato wannan lafazin zai kudurci zai daure abinda sun kudurci a zuciya saboda rashin ilimin sa addini kenan waɗanda suke cikin lamarin addini sama sama su a haƙƙin su ya ma kamata a rika dora musu niyya da lafazi dan su san me suke yi a yanzu misali akwai wanda ya san kawai ana sallah a kawai dai ya san akwai sallar da ake yi da rana guda hudu can da yamma a yi hudu in ta rana ta fada a yi uku, can da daddare a yi hudu, da azuba kafin rana ta fito a yi biyu shi kenan. To, irin waɗannan ba su san me matsayin ba, me alaƙar yani, to irin waɗannan wasu malamai suka ce wannan su yana ma da kyau a riƙa laƙana musu niyoyi yadda za su furta wannan furtawar shi zai isar da saƙon cikin zuciyarsu san me suke yi sabanin kyale su kawai in ka tashi sallah kawai ka je ka yi alwala ka zo ka yi sallah to zai kasa ganewa wannan sallar wacce ce yake yi menene matsayin wannan sallar da yake yi to a matsayin irin waɗannan sai wasu malaman sun ga ya kamata a rika lakkana musu niyya kama ko a ko a wurin waɗannan malaman da ke ganin a cancantar hakan ba su tafi akan cewa kuma furtata ba furtata da lafazi nawaitu ada ko nawaitu ada a salatin zuhuri fardan ibtida'an bil imami ba su dauke shi a matsayin wajibi ba a sannan mu sani abu na biyu har ga waɗanda suka tafi akan cewa ana yi sai suka ce misali mutumin da ya zo zai yi sallah ya yi alwala ya san wannan azhar zai yi yana sane da wannan amma da ya zo zai yi niyya sai ya kudirci sai ya ɗauri a harshen shi sai ya furta nawaitu ada a salatil asri amma tun lokacin da yake alwala har lokacin da ya zo masallaci a masallaci ne ko zai zo inda zai yi sallar shi a sallar gurin sallar shi ne ba masallaci ba ya ta da iqama ya san azzuhur ce yake shirin yi amma wajen firfi sai ya ce la'asar to wanne za a ɗauka malamai duk suka ta cewa a wannan da zuciya ta kudurta shi ake ɗauka saboda dama asalin a niyya cikin zuciya ne ba akan harshe ba ko ka zo za ka yi sallar juma'a sai ka manta ka ce ka yi niyyar sallar asuba ko ka zo za ka yi sallar idi sai ka manta ka ce ka yi niyyar sallar juma'a duk ba komai tunda tahowanka daga gida zuwa masallaci ya tabbatar niyyar me ka taho yi saboda haka wannan ko a gurin kenan magana dai akan niyya yana da faɗi sosai a almuhim dai mu sani ita niyyar wajibi ne farilla ne dole amma maganan shi ne furta ta ne ake magana mu sani akwai bambanci tsakanin ita kanta niyyar da kuma furta niyyar mahallin sabanin a wajen furta niyyar ne amma ba a wajen ɗaura niyyar ba wajen ɗaura niyyar wannan kan ba saɓani farilla ne dole ne ba a cikin sallah kawai ba a cikin dukkan ibadu saboda fadar annabi alaihi salatu wasalam innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imrin ma nawa ita niyya dole ce dole ce kawai a bam saɓanin wajen furtawa ne kawai ganin saɓani yace to daga cikin farallan sallah niyyatu salatil mu'ayyanati niyyar sallar da aka ayyana za a yi yace wa takbiratul ihrami da kuma kabbarar harama ita ma farilla ce kabbarar harama shine Allahu akbar wa la yujzi'u ghayruha duk wani abu da ba Allahu akbar ba zai isar ba ba a tahrimin sallah da wani abu wanda ba Allahu akbar ba Allahu akbar so da haka da mutum zai zo ya tashi yin sallah bayan ya tada iqama sai ya ɗauko tilawa ko ta izin nawa ka karanta baka shiga sallah ba ka faɗi ka kalli dai girman la ilaha illallah muhammadu rasulullah ka ce za ka yi tahrimi da ita na sallah bai yi ba ba wani abu da zai kawo abinda zai zama a madadin Allahu akbar a cikin shiga sallah in ba ita ba mahallin sabani shine ga wanda aka ce shi wai bai iya larabci ba kwata-kwata kuma an yi an ya koya mai ya kasa shi da me zai shiga sallah wani sai ce wannan abun yana yiwa ya ce shi ke mukaddara ai ai ai kamar da faɗa malaman addini ba su rage wata kofa da wani zai kwari to anan ne wasu karka margana a zai shiga ne da niyya kawai ba tare da wani kalma ba wasu suka a faɗa mar ma'anan da yaran da yake magana sai ya faɗa misali sai mu ce Allah ne mai girma ta wasu suka ba zai wa sai dai shige ta da niyya kawai amma ba zai faɗi ba zai yi takbiratul ihram da wani yare kowane iri ba sai Allahu akbar kawai wala yujzi'u ghayruha wani kalmar wannan ba zai isar ba sai wal qiyamu laha da kuma tsayuwa dan yin raka'a dan yin kabbarar harma din mana anan qiyamu laha tsayuwa dan yi ma'ana ayi ta tsaye shin to mutumin da zai yi sallah a zaune saboda halin larura shi dole ne sai ya tashi ya kabbar harma in ya zo ya koma ya zauna a'a wannan ana nufin a halin da za ka yi sallar a halin za ka yi kabar harma mutumin da zai yi sallah a tsaye to bai halatta bai takbiratul ihram yana zaune ko yana kwance kawai da ya tashi ci gaba da sallah a'a dole sai yayi tsaye sai ya yi ta sai shiga sallah in a zaune zai yi to sai yayi zaune sai ya yi ta sai ya shiga sallah bai halatta ba shi dan zai yi sallar shi a zaune sai kuma ya tada kabbara harma shin yana kwance sannan ya zauna ya fara sallah wani kiyamun ha kawai a halin da za ka yi sallan to a halin ne za ka yi a takbiratul iradi ba za ka koma hali na kasa da wannan ba saboda kamar yadda zamu gani a gaba ana sallah cikin halaye guda bakwai ne to ba za ka yi takbiratul ihram ba a hali na kasa da halin da za ka yi sallah sannan kuma ka daga zuwa ga halin da za ka yi sallah ka yi wannan bai yi ba a war fatihatu da karatun fatiha shi ma farilla ne la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi kamar da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to anan mahallin dukkan malamai dai na farko mu sani sun yi ittifaqi malum mazhaba gabaki dai ba wanda ya fita a cikin su cewa karanta fatiha a cikin sallah wajibi ne farilla ne dole ko duk mutumin da ya sallah ba fatiha wannan sallar ba ta yi ba an fahimta a to muhallin sabani shine wanda yake bin liman fa shi ma dole ne akan shi wasu malamai suka ce a'a wanda yake bin liman dole shi shi ma sai yayi Fatiha saboda hadisin la salatu liman lam yaqra fatiha kitabi wasu malamai suka ce ba dole bane hasali ma an so ya yi shiru ya kyale kar ya karanta suka yi hujja da hadisin man sallah sarfar imami fa qira'atul imami lahu qira'atu duk wanda ya salla a bayan liman to karatun liman shine karatun shi saboda in liman ya karanta shi ma ya karanta suka ce baka gaba ko da kana bin liman idan kai ka karanta fatihar amma shi bai karanta ba yadda a a kai karanta ka ba za ta yi amfani ba an fahimta kana bin liman sai bai karanta fatiha ba a raka'a kaga zai yadda wannan raka'a to kai koda da ka bi shi ka karanta karanta ka ba zai amfani ba dole ku yadda wannan raka'a tare da liman yadda na shi karatun liman ne abin lissafa ba na ka tunda karatun liman ne abin lissafa shi ba bukatan kai sai kayi haka wasu suka tafi wai wasu suka ce a abin da ya kamata idan sallar da ake boye karatu ne to ka karanta fatiha a ɓoye tunda shi malima a ɓoye ke yi karka saura karka karka yi shiru amma idan sallar da ake bayyanawa ne to kai shiru kai shiru fa za ku da alqur'ani fa sami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun saboda ka kai shiru karka karanta wannan dai mahalli ne na safani ga wanda ya bi limami amma ga wanda ba liman yake bi ba ko kuma shi ne limamin to shi wannan ba maganan safani fa illa ne dole idan ya bar fatiha da gangan ba sallar in mantuwa ya yi zai yadda wannan raka'ar sai ya kawo wata sai ya dora sai ya yi sujjada ba bi da mantuwa ko da ku aya ce bari daga ciki sai zai sujjada akan ta in misali aya ɗaya ce ya bari to zai sujjada don wannan ko da ke shi ma dai sabani ne za ku mu iske a cikin babin sujudu sahawi da za mu iske a cikin wannan littafi din sai ce wal qiyamu laha da kuma tsayuwa don karanta fatiha din shi ma maganan fatiha aka ce to mutumin da ya musulunta yau bai iya fatiha ba balle ma maganan wata sura dama in maganan sura ne shi wannan ba mahalli ne na farilla ba sunna ce dan ya bari dan wani dalili babu komai misali dan bai iya ba inda ya iya fatiha ya samu sallah in ya so a hankali ya koyi sura ko da aya ɗaya ko biyu da zai ka dorawa a kai wannan kenan to sai malamai suka ce to idan mutum yanzu nan ya musulunta kaga bai iya fatiha ba so da haka idan ya tashi zai yi sallah me matsayin wannan sallar tashi wasu malamai suka ce to shi wannan dole ya zama mamu dole ya zama mamu saboda ai ba a yin sallah ba fatiha amma idan ka bi liman kana iya yin shiru ya zama qira'atul imami laka qira'a kenan ko karatun liman ya zama shine karatun ta so da haka sai wasu suka ce to wannan shi dole ne ya zama mamu amma ba za a karantar da shi fatiha da hausa ko da yaren shi ba ya karta ba zai yi ba wasu kace a kawai sai yayi ayyukan in ya rasa wanda zai amma dai abin da aka firan jayarwa kawai ya zama mamu dole har ya samu ya iya fatiha kar ya sallar shi daya a wakiya mulaha da yin karatun fatiha wato tsayuwa dan karatun fatiha don ma'ana yin karatun fatiha a tsayi wannan dai kamar maganan takbiratul ihram ne ma'ana a halin da zai yi sallah dan in a zaune ne zai yi sallan kaga zai karatun fatiha ne a zaune in a kwance ne zai karatun fatihan ne a kwance wato ne a halin da zai yi sallan a halin ne ake magana war ruku'u daga cikin farillan sallah akwai ruku'u ruku'u a farilla ne sai dai hai'a ta ruku'un ne kuma a duk malamai sun hada kan cewa hai'a ta ruku'u shi ne wanda aka fi so ya zama lokacin da za ka yi ruku'u gadon bayan ka ya miƙe ba kai haka ba ka da kanka yi ƙasa ka tsaga kanka yi sama wato suna cewa da za ka yi ruku'u a ɗora ƙwallo a gadon bayanka ba za ta sulmiya ta yi ƙasa ba ta faɗa wajen kanka ba za ta gangaro ta yi baya ba ta faɗo bayanka to wannan shine ruku'u ne amma da za ka yi ruku'u a ɗauki ƙwallo a ɗora a gadon bayanka sai ta gangare to wannan ruku'un naka ba daidai wani amma mu sani almuhim wanda ji ya yi ruku'un ko da ma ya ɗan gantsare sun wannan ko ya sadda shi ruku'un ya yi amma ya bar sufar da ake so a wannan shi ne amma ba za a ce sallar ta wace ya yi ruku'un dai saboda haka ya samu wannan raka din warrabu minu da kuma dagowa daga ruku'u shi ma farilla ne to anan ya kamata mu sani akwai waɗanda mutane za ka ga idan sun yi ruku'u sai ka ga wajen sami Allahu liman hamidahu sun dan daga kadan ba su miƙe ba kawai sai su wuce sujada wannan sallar babu ta saboda ai ba a rabe ruku'u da sujada ba ina haka so da dole sai an tago an yi tsaye a kamar hadisin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na wani wanda ya zo masallaci ya yi sallah bayan ya iske annabi sallallahu ya gama yin sallah ya zo zai rama sallan shi da aka bar shi a masallaci bai samu jam'i ba yana yi annabi yana kallon shi da ya gama ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ka koma kai sallah dan ba kai sallah ba bai ce ka koma ka sake sallah ba da ta ka koma ka sake sallah kenan wannan ana da tanta amsu a'a kai koma kai sallah kawai yace je kai sallah har ya kara ce dan baka yi sallah ba ai wannan abin da kai ba sallah bane me ya rasa babu tsayuwa cikakkiya babu ruku'u cikakke babu dagowa daga ruku'u ba to waɗannan su ne abubuwan da idan mutum baya lizamtar sa cikin sallah sallar shi ba kai ba kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ce eh fa salli fa innaka lam tusalli a to haka dole ne dagowa daga ruku'u farilla ne wasujudu da kuma yin sujjada alal jabhati akan goshi me yasa malam yace as-sujudu alal jabhati akwai sujjada akan aje goshi ne da hanci amma yana so ya faɗa maka shi aje hancin dan kayi sujjada hancin ka bai taɓa ƙasa ba komai sallar ta yi amma in kai sujjada goshin ka bai taɓa ƙasa ba sallar ba ce ba dan ba ya sujjada ba shi yasa ce alal jabhati shi goshi ya taɓa ƙasa dole ne dan shi ne sujjadar ai idan goshi bai taɓa ƙasa ba ba ya sujjada ba in goshi sallar babu shi yasa kullun nake faɗa nake cewa irin masu izalancin da suke cewa wai wai dukawa da muke muna gaida iyayenmu ko muna gaida malamanmu wai wannan abu wai sujjada ne a su dai faɗi wani abu da ba ma yi ko jahili cikin mu ya san sujjada ai in ko sun dage sun ce wannan abun sujjada ne to sai mu ce to shike riga tamara idan ka tashi sallah kai irin tsugunnan nan da muke muna gaida manya shikenan ka tashi bayan kai ruku'u kai irin tsugunnan nan in kai tsugunnan nan ka tashi malaman musulmi suka sallan ka yayi saboda sujjadan ka ta cika to shikenan ba za mu ƙara yin irin wannan muna ga da manyan mu ba amma idan kai da kanka baka yadda kai wannan a matsayin sujjada ba wai in kai haka matsayin sujjada sujjada ba ta yi ba to in ka kalle mu kace mu yi sujjada kenan ƙarya kai ya tabbata ba sujjada ba kai ba ai ba ai in sujjada ce kai ma kai irin ta cikin sallah bayan ruku kai irin wannan idan kai irin wannan muka gani su ce okay to to wannan abu shine sujjada ce ba za mu ƙara yi ba a rawar da za ai ai sujjada ba a yin sujjada saboda kaza saboda kaza to a dai kula da wannan magana shi sujjada dole sai ya goshi ya taba kasa ne ya zama sujjada ta shari'a sabanin wannan ba sujjada ba ce wasu judu alal jabhati sannan warrabu minhu da dagowa daga sujjada shi ma farilla ne shi ma ne yana tuna yana tunatar da waɗanda zabi suna sallah idan mutum ya kai goshin shi haka Allahu akbar in yayi haka sai sai ya dan dago goshin kadan sai ya sake mai da wai dan fara wannan bai raba bai bai bai bai yin rafu min sujudi ba so da haka a wannan wannan sallar shi ma ya zama kaman babu kenan sannan daga cikin farillan sallah al-i'tidal daidaituwa wa tumaninatu da nutsuwa wa tartibu baina fara'idiha da kuma jerantawa tsakanin farillanta wassalamu da kuma yin sallama wa julusuhu alladhi yuqarinuhu da zaman da yake muqaranantar yake haduwa da sujjada da sallama din idan ka ta zauna zaman tahiyyar da ashi ne zaka yi sallama idan zaman idan sallar asuba ne ka ga zaman tahiyyar farko idan sallar juma'a ne zaman tahiyyar farko in nafila ne zaman tahiyyar farko in sallar idi ne zaman tahiyyar farko amma idan azhar ne la'asar ne magriba ne isha'i ne ka ga zaman tahiyyar da biyu ko to zaman tahiyyar da daga shi zaka yi sallama in ka zauna lokacin da ka zauna kake tahiya wannan zaman da kai na tahiya ne bayan ka gama tahiya wato at-tashahhud kenan lokacin da zaka ce assalamu alaikum to wannan zaman da zaka faɗi assalamu alaikum shine farilla kenan da wani zai tashi bayan ya gama tahiya kafin ya ce assalamu alaikum sai ya tashi da miƙe tsaye ko kuma ya kwanta sai da ya kwanta sai ya ce assalamu alaikum ya bar farilla sallan bai ba ko kuma sai da ya miƙe tsaye sai assalamu alaikum sallan bai ba an fahimta wannan shi ne shi yasa ce anzulus ladhi yuqarinuhu wato zaman da yake muqararantar a sallama din ina ganin lokaci ya ja mun cinye karatun a lokacin ya dan kunci na so a ce mun wuce hakan amma ga ga abin da zan kara da shi cewa shurutun niyyati muqaranatu hali takbiratul ihram in karasa da wannan bin lokacin ya riga ya kure yake cewa daga sharaɗin niyya a haɗa ta da tabbiratul ihram wannan ne ma wasu malam sai to ta yaya maka za ka iya haɗa niyya da tabbiratul ihram kenan furta ta ba zai yi ba duk lokacin da ka furta ta sai ka ƙare ne sannan kai tabbiratul ihram so da haka wasu sai ka ce lokacin kana kulla ta a zuciya kuma harshenka yana Allahu Akbar hannayenka suna ɗaguwa wato aiki uku ne ake so a yi idan ka kalli wannan da kyau sai ka ga to in haka ne ko ayi sallah lallai tun daga shigarka ta haɗe maka duk abin da ake bukata dama me imani al-itiqadu fil janani ko bil janani wan nutqu bil lisani wal amalu bil arkani kai itiqadi a zuciya wato ka sa niyya kai furta da baki ka ce Allahu Akbar da harshe kenan ka ce Allahu Akbar kai aiki daga ka daga hannu ba abin da yake hada duk sharɗin imani in ba sallah ba shi sanya sallah ga baki daya annabi sallallahu alaihi wasallam ma yuhasibu alaihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salah za fa zawuj tamma qubilat wa sa'ir amali wa zawuj an-naqisa ruddat wa sa'ir amali ya kama kala alaihi salatu wasalam ba zan so in tsawaita cikin yin sharhi ba saboda lokaci ya riga ya kama mu zan take ta nan abinda muka faɗe shi a daidai Allah ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana albarka sai na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين